أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka sake haɗuwa da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na ɗari da talatin da hudu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكما للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مناتكين واتو سورة الحجر ني تارد لتتفنق دابيو مناتكين أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي mun kare mas'ala ta 531 za mu shiga cikin mas'ala ta 532 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. ‘Yan uwa musulmi a mas'ala ta ɗari biyar da talatin da biyu a cikin littafin as'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila idan aka ce ma wajhu irtibati qawlihi ta'ala menene fuska ta wace fuska ne za a hada fadar Allah subhanahu wa ta'ala da wa nabbi'uhum an dayfi Ibrahim ka ba su labarin bakin annabi Ibrahim an ce daif an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa ya zan jam'i ba a ce an duyufi ba malam yace bima qablahu mi a alaka shi da abin da ya gabata min qaulihi ta'ala na fadar Allah subhanahu wata'ala nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim na cike ayar kinan wato ka ba bayina labari aya ta 49 wato a cikin suratul hijri waccan kuma aya ta 51 a cikin suratul hijr menene alakar ba da labarin Allah shine mai gafara mai jin kai da kuma ba da labarin mutane annabi Ibrahim me alaka su tunda dukkan su labari na to me alaka malam yace kulna zamu ce lamma anzalallahu azza wa jal lokacin da Allah ya sabkar da nabbi ibadi nabbi ibadi ai hattara alhamza ita ce farko tana kasan makoshi sai ainun kuma tana tsakiyar makoshi kenan nabbi ibadi ka ba bayina labari lokacin da ta sabka kenan suratul hijr aya ta 49 al-ayataini wa lam yu'ayyin ahlal maghfira Allah bai bayyana ba, bai tantance ba ma'abuta gafara, wa ahlal azabi da ma'abuta azaba, ghalabal khawfu ala sahaba sai tsoro ya wato rinjayi zukatan sahabbai, radiyallahu anhum kenan. Duk da yake ba a kawo zukata ba, amma tsoro cikin zuciya yake shi an ka fassara da zukata. To sun ka ji tsoro domin an ce na bi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al alim. Amma ba a faɗi suwaye ma'abuta azaba ba, ba a faɗi suwaye ma'abuta gafara ba. malam yace fa anzalallahu ta'ala ba'da zalika qissata ibrahim qissata dayfi ibrahim alayhi salam sai Allah ya sabkar da kissa ta bakin annabi ibrahim li yazula khawfu sahaba domin tsoron da ke cikin zukatan sahabbai ya gushe wa taskuna qulubuhum zukatan su su natsu fa inna dayfa ibrahim alayhi salam domin bakin annabi ibrahim ja'u bi bisharatin sun zo da bishara lilwali ga waliyin Allah shine annabi Ibrahim annabawa su ne shugabannin waliyai gaba ɗaya kwata-kwata bayan da za a samu wani waliyi wanda yake gaba annabawa wa huwa Ibrahim shine annabi Ibrahim an gane ko wa wa uqubatin lil aduwi kuma sun sabka kenan da bayanin uquba lil aduwi domin bi bisharatin wa uqubatin lil aduwi kenan domin da uqubar da azaba da za a yi ma maki wa hum qaumul lut kenan nan al adu ana rufin al a'da maqiya domin Allah ya ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu min afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu to na adu ala nuhi a'da kenan malin yace wa uqubatin lil aduwi wa hum qaum lutin uqubar da za a yi ma makiya Allah wa hum qaum lutin sune mutanen annabi lut an gane ko alaihi salam tsira ta Allah ta tabbata a gare shi wa kadhalika kamar haka ne wato tun tunazzalu tanazzalu tunazzalu ayatayn almutaqaddimayn ala alwali wal adu wa kadhalika to kamar haka ne an gane ko tunazzalul ayataini za a ɗauki matsayin ayoyi bi a ɗora su almutaqaddimataini waɗanda suka gabata alal waliyi akan masoyan Allah wal aduwi da maƙiyan Allah ko akan masoya Allah in mun ɗauki al jinsiya ce wal aduwi da maƙi in mun ɗauki al jinsiya ce ko kuma mun ɗauki adu yana izakkuwa ga jama'a gaba ɗaya kamar yadda muka kawo aya afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu malam yace to la alal waliyyi wahdahu ba wai kawai azabar Allah bane da rahama Allah za su tabbata akan masoyi shi kadai kenan nan kamar an ba su misali ne da sun kaji Allah ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim sai suka rikice ba su buji an ayyana ba to sai an ka ba su labari annabi Ibrahim da annabi Lutu da aka ka kissa su bayan wannan su ne waliyan Allah kenan su ne waɗanda azabar ba za ta shafe su ba su ne amma abuta gafara da rahama su ku mutanen annabi lutu su ne ma abuta azaba kenan sai ku yi koyi da annabawan Allah ku zamanto cikin waliyansa ku masu jin tsoro ku kada ku yi koyi da mutanen annabi lutu masu shirka kuma da luwaɗi don kar ku kasance wato tamkar su ku zamanto ku ne waɗanda azaba za ta tabbata akan ku wannan ita ce amsar da malamai suka kawo alaka tsakankanin waɗannan ayoyin domin makiya addinin musulunci suna cewa alkur'ani a hargitse yake me ana zancen zancen gafara Allah ya ce a bayan shi labari kawai sai aka kisa annabi Ibrahim da annabi Lut me ya alaka tsakankanin su tun da kisa annabi Lut ta riga ta wuce alhali ga Allah yana cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cikin kisa annabawa akwai abin lura wato mutane na gari da waɗanda suka bi annabawa da kuma su annabawan akwai abin lura a ɗauki misali na gari munanan kuma mutane kafirai da suka bijire su kuma akwai misali mummuna a nisance shi to kaga nan ma akwai wata alaka malam yace asani na biyu anna wajha lirtibati fuskar da za a hada hanyar da za a bi a hada waɗannan ayoyi annal abda cewa shi bawa wa in kana ko da ya kasance kathirar zunubi mai aikata zunubai masu yawa ma'abucin zunubai masu yawa wal khataya da kurakurai ghayra tami'in fil maghfira kenan bai kasance ba mai yanke ƙauna daga gafar Allah la yab'udu an yaghfira Allah ta'ala lahu ba abu ne mai nisa ba mai wuya Allah ya gafarta mishi ala ya'sihi akan tare da cewa ya yanke ƙauna Allah zai iya gafarta mishi an gane ko kama ruziqa ibrahimu alwalada ko ko kama razaka ibrahim mun ce kama ruzika kamar da an ka arzita shi ko kama razaka sai zama to an shafe fa'ili kama razaka allah ibrahim alwalada kamar da allah ya arzita annabi ibrahima da da in kuma kuce kama ruzika kamar da an ka arzita shi ibrahimu kenan kama ruzika ibrahimu kamar da an ka arzita ibrahim shi zama to naibul fa'il ko ko kama razaka ai kama razaka allah ibrahim alwalada kamar da allah ya arzita annabi ibrahima wato da da an gane ko kuma ko da mun ce ruzikan arzita shi mun san allah shine ke bada 'ya'ya to ala ya asihi akan tare da cewa ya yanke kauna daga rahama Allah ya yanke kauna daga wato samun ƴaƴa domin ƴaƴa rahama ce ta Allah ma'ana ya yanke kauna cewa zai samu ƴaƴa dai a takaice an gane ko ba'a da ma shaha bayan ya tsuha shaha ya shihu shine ya tsuha wa balaga mi'atan mi'ata sanatin ya kai shekara ɗari au qariban min hako kusa da haka babu tabbacin shekara nawa da shi amma dai ya tsuha to Allah da ya bashi da bayan ya yanke wato tsammanin cewa Allah zai ba shi ɗa, to Allah nan kuma shi ne duk zunuban mutum zai iya gafarta mishi, wannan shi ne misali suke kawo wa wannan alaƙa na bi ibadi anni ana al-ghafuru rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim kenan gafaran nan ta Allah ko da kana ganin kai zunubai za a gafarta maka sai Allah kawo kissa ta Annabi Ibrahim dan ya nuna musu cewa ba abu bane wanda yake mai wahala Allah ya gafarta ma bawan shi idan ya dawo wannan shine alaƙa tsakankanin waɗannan wato ayoyi kamar yadda malamai suka yi wato bayani to wannan shine abin da malamai suka kawo amma kafin mu ƙara bayani kafin mu je gaba akwai irin bayanai da muke karawa wanda kuma yana da kyau wani lokacin saboda abubuwa su ƙara fitowa a fili wato wannan cikin waɗannan ayoyin akwai abin da ake kira wato nan kamar ta fuska kuma yadda za a ƙara haɗa su shine cewa da an ka ce nabbi ibadi a ba su labari to kuma an ka ce wani bi'ihum kuma ka ba su labari ai akwai alaka tsakanin ba da labari da ba da labari ko da ta fuskar lafazi a zahiri wannan na farko kenan na biyu kuma abin da ya kamata mu kara shine cewa da an ka ce daifi kalima ta daifi tana nufin mutum guda amma an ka idafa mufrad zuwa ga ma'rifa yana komawa jam'i muna yawan fadar wannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ce ku lissafa ni'imar Allah to nan ba ni'ima guda ba sai ce ni'matallahi la tuhsuha ba za ku lissafa ba to ai da ka ce dai ka lissafa daya amma na abin da ke nufi wa in ta'uddu ni'matallah wa in ta'uddu an'umallah inda za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah wannan na biyu kenan sai abu kuma wato na ƙarshe da ya kamata mu ƙare mu karkare da shi shine cewa uslubul muqabala yana daga cikin uslubi na Qur'ani wanda ɗaliban ilimi ya kamata su karanci irin wannan ana kiran shi al-kulliyatul qur'aniyya ko al-adatul qur'aniyya ko al-manahijul qur'aniyya ko al-asalibul qur'aniyya zaka iso wasu abubuwa suna yawan maimaituwa cikin Qur'ani kamar al'ada ce ta al-Qur'ani da yake gudanar da waɗansu abubuwa to anan daga ciki inda yace nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim ka ba bayina labarin cewa ni mai gafara ne mai jinkai wa anna azabi huwal azabul alim kuma azaba ta ce azaba mai radadi kaga ya kawo gafara da rahama ya kawo azaba ina fata an fahimci ni to shine ake kira uslubut targhib wat tarhib uslubi ne ko manhajut targhib wat tarhib manhaji na tsoratarwa da kwadaitarwa to haka ne mai da'awa ya kamata ya kasance ya kamata a tsoratar da mutane daga wuta a tsoratar da su daga hushin Allah ya ana da'awa kuma sai a kwadaitar da su daga aljanna a kutunta musu Allah mai gafara ne ana so a hada su tare galibi lokaci daya sai in wato an fahimci cewa mutane sun cika yawan sabo abu ya yi yawa to sai a tsorata su daga azaba Allah kwarai da gaske amma a nuna musu Allah zai iya gafarta musu sannan kuma in kaga a'a mutane wato cikin al'amari ne na taimako suna wasa sai a zuba kwadaitarwa mai yawa saboda su gane cewa Allah zai ba su ninkin ba ninkin ma'ana galibi ana son su zamanto kowanne daga sai su an hada amma ba a so a rinjayar da wani rinjayi a rinjayar da wani abu akan wani abu sai an ga mushkila ta yi kamari an zo wajen aikin banna mutane suna ta kokarin su aikata banna kuma ana magana ba sa ji to ana iya a tsoratar da su an yi an yi su daina a nuna musu hushin Allah subhanahu wataala an zo wajen aikin alkhairi mutane suna sako sako ana ta bayani suna sako sako sai a nuna musu cewa Allah subhanahu wataala zai bada linkin baninkin sai a bar zancen tsoratarwa din ma'ana dai kowanne ana iya amfani da shi a lokacin da ya dace to cikin alqur'ani irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani za ka ga in an kawo aljanna za a yi bushara da ita kuma a kawo wuta a tsoratar da mutane daga ita gashi nan dai fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin an qari zancan kafirai da wuta wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar an zo da bayanin bushara ga yan aljanna wanda suka yi imani suka yi aiki na gari suna da aljanna kaga uslubi ne na alqur'ani yana kai yawan kawo shi fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra ga sunan dai cikin alqur'ani suna da yawa da haka karatun al manahijul qur'aniyya da al kulliyatul qur'aniyya da al adatul qur'aniyya da al qawaid al qur'aniyya da al asalib al qur'aniyya babi ne mai fadi yana amfanin dalibi wajen fahimtar wato uslubi na alqur'ani da manhajinsa da kuma lokacin da yake gabatar da karatu ko darasi na tafsirin alqur'ani mai girma kuma manhaji ne wanda ana amfani da shi cikin da'awa kuma akwai shi cikin hadisai akwai shi kuma cikin uslubi na da'awa na malamai wallahu ta'ala a'lam to sai wato mas'ala ta gaba mas'ala ta wato 533 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qalatil mala'ika ya akai mala'iku suka ce qaddarna innaha laminal ghabirin an gane ko lokacin sun ka zo wajen annabi lutu lokacin sun zo annabi wajen annabi ibrahim suna mishi bayanin cewa za su je ne wajen mutanen annabi lut sai sun ka ce illa mar'atahu sai matar annabi lutu ba ta daga ciki qaddarna wato mun kaddarta to shine yace ai qadaina mun hukumta wal qada'u lillahi ta'ala hukumci kuma na irin wannan na halakarwa ai na Allah ne la lahum ba su suke aikatawa ba malam yace kulna zamu ce isnadu taqdir da anka danganta kaddarawa lil mala'ikati zuwa ga mala'iku ana iya cewa ila isnadu taqdir ila al mala'ika amma malam ya kawo lamun domin harfan jarra wani lokaci wani yana wakiltar wani in ba inda ma'ana take canzawa ba an gane ko ko kuma in ma'ana tana iya canza ko ko ba ta canza su wajen malaman basra wancan fi'ilin ya kumshi ma'ana wani fi'ili ne almuhimmu dai isnadu taqdiri lil mala'ikati huwa majazun kidan kaman majazi ne ko ko uslubun ne min asalibil lughati al arabiyya a wajen dinsu malamai ba a cewa majazi kama ya ƙulu khawasul maliki kamar yadda khawasul maliki waɗanda an makusantan sarki ko shugaba su ce dabbar na kaza mun shirya wani al'amari na kaza wa amarna bi kaza mun yi umarni da kaza wa nahaina an kaza mun hana kaza wa yakunu al-fa'ilu lil jami'i zalika kuma sai ya zamanto wanda ya aikata wannan gaba ɗai huwal maliku shine sarki lahun ba su ba wa innama sai dai san yadda al'amarin yake yuzhiruna bi zalika suna bayyanawa da wannan magana da suke faɗa mazida qurbihim wato ƙarin kusancinsu wa ikhtisasuhum da keɓanta su bil maliki da shi sarki in sun ce mun aikata suna nufin ma'ana sarki ya aikata to amma suna nufin su mutane ne na kusan mai karfin faɗa a ji mai karyawa ko babu gaba kamar da suke cewa wanda kuma Allah ɗaya ne yake karyawa babu gabawa babu gaba ina fata ana fahimta ta to wannan shine abin da malam ya kawo to wannan shine abin da yace kenan kamar ma'ana sun zartar ne da umurnin Allah subhanahu wataala su mala'iku ba wai ana nufin Allah kamar sarki bane irin yadda sarakan duniya suke nan yana baka misali ne irin yadda ma anan duniya ma ana yin irin wannan wannan shine abin da malin ya kawo to kuma banda wannan ko da an ce sarki ya aikata ko yayi umurni ko yayi hani wani lokacin ba wai shi aikata din ba ya bada umurni ne a yi misali an ka ce sarki yayi umurni da kaza misali sarki ya gina masallaci to ai an ka ce shi gina masallaci tana yawa umurni ne ya bayar ko ko an ka ce sarki shi gina masallaci tana yawa kuɗin ne ya bayar aka gina masallacin ko ko an ka ce alhaji wani ya gina masallaci tana yawa shi ya bada kuɗin aka gina masallaci amma ba shi ya yi tsaye bai ɗauko birgi ga kwaba laka in lokacin da ake amfani da laka ne ko masallacin da aka gina da laka ko siminti ko karfe duk wannan ba shi ya zo ya haɗa waɗannan kayan ba yayi amma shi da kuɗin shi aka yi shi ne abin da ake nufi ina fata ana fahimta ta to don haka da yana da kyau fahimtar danganta fi'ili zuwa ga wani ko zuwa ga Allah ko zuwa ga wani Allah ɗaliban ilimi lokacin dole sai mun yi bincike akan irin wannan kenan dai mala'iku sun ce kaddarna suna nufin mu mun ka kaddarta amma suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kaddara ba su bari to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala amma za mu dan ƙara da wani bayani wato kaɗan eh karkashin wannan abu na farko wanda za mu karawa a karkashin wannan mas'ala shine nan inda an ka ce illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin wato akwai ƙira'a ta Imam Shu'ba shi ya karanta shi da qadarna qadarna qadarna shine mun kaddara in an ce kaddara ya kaddara qadarna mun kaddara to in an ce qadarna kamar bai dauki da nau'i na takdiri na karfi amma an ka ce kaddara ya wato kaddara wadda tana ta kai matuka to amma ga wajen Allah fi'ili ko an kawo shi bai da da da da mubalaga ko ba da mubalaga ba duk ɗaya ne a wajen Allah domin aikin Allah ba a samun tasgaro cikin sa ya cikin lugha ne ake zancen wannan ya kamata mu fahimci wannan kaga nan Allah subhanahu wataala kuma ya yi amfani da wadannan fi'ilai a cikin alqur'ani a wurare daban-daban kaga qira'a ta jamhur Allah ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira kaga nan qaddarna wannan fi'ilin shi da abin da ke mai shaida a cikin alqur'ani shi ko wancan riwaya ta sha'uba qadarna in muka duba cikin suratu wato al-mursalat shi ma akwai irin shi alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu nurfatan fi qararin makin ay alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم ثم فقدرنا فنعم القادر kaga da ce faqadarna bai ce faqaddarna ba kaga wannan shi ma da abin da ke masa shaida yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan abu na biyu da suka mala'iku suka ce wato kadarna da kaddarna wannan fi'ilin sai mun yi hattara shi kaddara yana nufin kaddarawa wani lokacin kadara yana nufin samun iko illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim ku samu iko a kansu to irin wannan zai zo kaga a cikin suratu al-anbiya akwai wani iskali wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi wa zannuni ka ambaci kenan uzkur zannun shine annuni yana nufin kifi wato annabi Yunus ake nufi saboda kifi ya haɗiye shi to ka ambaci ma'abucin kifi domin ya lazimci kifi a can cikin ciki an gane ko iz zahaba lokacin da ya tafi mughadiban yana mai fushi an gane ko mutane shi sun ki karfar da'awa fa zanna allan naqdira alaihi ko ko fa zanna allan yuqdara alaihi imamu yaqub ya karanta fa zanna sai zato to nan yuqdara yaqub ba za a mi ba ba ana nufin Allah bai da iko akan sa ba ko ko Allah bai da iko ya kaddara abin da yake so akan sa ba haka ake nufi ba kuma fa zanna allan naqdira alaihi ba shi na nufin ba wagga qira'atun da an faɗi fa'ili Allah ba ana nufin ba Allah bai da iko akan sa ba ko ko Allah bai isa ya kaddara abin da yake so akan shi ba haka ake nufi ba waɗanda suke son su kawo shubha ta kafirta annabawa nan fa zanna allan yuqdara alaihi nan wato yuqdara nan wato ana nufin yudayyak kuntatawa kenan yayi tunanin ba za a kuntata mishi ba ba za a kama shi ba kuma fa zanna allan naqdira alaihi na zaton ba za ba za mu kuntata mishi ba in mun karanta da qira'a ta jamhur an gane ko shi abin da ake nufi yana zaton Allah ba zai kuntata mishi ba Allah kuma ya dan sashi Allah ya sashi cikin wata wato cikin cikin kifi har a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi wannan mas'ala ce tana da kyau mu karata saboda ɗalibai ilimi su yi a hattara abu na gaban da kamata mu kara cikin wannan mas'ala wato qaddarna inna hala min al-ghabirin kalma ta al-ghabirin tana da ma'ana nawa wato tana da ma'ana guda biyu akwai wasu kalmomi cikin larabci sunan su al-addad al-addad bari in hadi al-addad da dadun ni kalmomin da suna daukan ma'ana biyu kishiyoyin juna to kaga ghabiri ne na nufin abin da zai zo ghabiri na abin da ya wuce ina fata an fahimce ni al-munsarim da al-ati al'ati shine abin da zai zo al-munsarim abin da juya bada baya to in an kace al-ghabiri ne ma'ana biyu ke dauka to cikin su dole sai an sani inna hala min al-ghabiri ai inna hala min al-baqina tana daga cikin waɗanda za a bari ba waɗanda za su so ba ina fata ana fahimta kaga dalibi ilimi ya kamata ya san wannan kaga kamar kalma ta dhanna ma'ana biyu take dauka kishiyoyin juna dhanna tana zakkuwa da ma'anar zato dhanna tana zakkuwa da ma'anar tabbat sallah Allah subhanahu wataala da zancen kiyama a cikin suratul baqara yace wa innaha lakabiratun illa alal khashiin sallah tana da girma sai ga wanda suke da khushu'i suke tsoron Allah sai ce allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda sun yi tabbacin za su haɗu da Allah dan ba a cewa mu'minai zato za su yi su kai suna haɗuwa da Allah inni zanantu anni mulaqin hisabiya mu'min yace ni ina zato a'a ina da tabbacin zan samu hisabi na don kiyama ta tsayu gashi kuma an bashi hisabin shi zancen zato bai kota su ba amma kafirai Allah subhanahu wataala faɗi a cikin suratul jafiya wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a in nadhunnu illa dhanna sun kace ba komai kai sai zato kiyama za ta tsayu kenan kaga bayyuwa a ce duk zato ma'anar su guda shi yasa annabi Yusuf bayan ya ƙara fassara mafalki ga waɗanda suke tare da shi sai ya ce musu mi ya ce da Allah ya ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma bayan ya ce qudiya al amru an zartar da hukunci sai Allah ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma yace ga wanda yake zato a yake da tabbaci domin nan ya san Allah subhanahu wataala zai tabbatar da wannan ina fata ana fahimta ta to al addad littafi ne wani malami yayi littafi akan wannan naman ce sunan malamin amma dai mutum zai iya neman waɗannan kalmomin ya san su saboda suna iya ɗaukan ma'ana bi kishiyoyin juna kada ka je ka yi fassara al'amari ya zo ya gurɓace maka wannan abin da ya kamata mu ƙara kenan bayan shi abu guda wanda ya kamata mu ƙara shi akwai abin da ake kira uslubu taglib a cikin usulul fiqh da lugha kaga al-ghabiri na jam'i ne na maza ina fata an fahimci ni al-ghabirati shine jam'i na mata to amma da sai an kace illam ra'atahu qaddarna innaha lamina al-ghabirin ba a ce lamina al-ghabirati ba to wannan sai malamai suka ce to nan za a yi abin da ake kira wato uslubu taklif ma'ana idan an ka kawo zamiri na maza ko an ka kawo jam'i na maza to mata za su suna iya shiga ciki amma na mata an kawo maza ba za su shiga ciki sai an samu dalilin da yasa sun shiga ciki na waje kenan to nan da an kace lamil ghabin qur'ani na amfani da wannan yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in bai ce innaki kunti minal khati'ati ba ina fata an fahimci ni kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ko wa kitabihi hafsa da Abu Amr da Yaqub sun karanta wa kutubihi wa kanat min alqanitin sauran qura sun karanta wa kitabihi sai ce wa kanat min alqanitin bai ce wa kanat min alqanitati ba sannan Balqis Allah ce wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin ko ba haka ba min qaumin kafirin kaga bai ce min qaumin kafirat ba kinan ba ta kasance daga cikin wato kafirai ba kaga ya kamata ya ce kafirat kuma Balqis da muka ce ba mu samu nassin da ya tabbatar da sunanta Balqis ba ko ko yace ya kore cewa sunanta Balqis ne ana faɗa cewa sunanta ne almuhimmu da cikin Qur'ani akwai wannan sai ce min al-ghabirin daga cikin al-ghabirin sai dai in Qur'ani ya bambanta ya kwadi nan maza da madana mata daban to sai a bambanta su qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabir inna Allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna to kaga wannan ya kamata dalibin ilimi ya san shi don kada ya zama to kullun yana baye da lafazi bai san cewa lafazin nan na iya canza ba ko yana iya daukan ma'ana fiye da fadin abinda yake sa watsa mari karshe sai dawo ya ce a'a wannan abin babu shi ko da aka zo a yi bincike cikin alkur'ani ma yana da yawa sai kaga ɗalibin ilimi kuma ya koma dahe dahe wannan kuma ba zai iya wato fitar da wato ɗalibi ba to sai mas'ala ta kafin ta karshe ina ganin da ya kamata mu ƙara a cikin wannan shine cewa malamai suna da wata mas'ala da suke cewa shin ya dace a yi istithna'i sannan kuma a ƙara yin istithna'i bayansa wannan ɗalibai suna tattaunawa a kansa da malamai kuma za mu ce ma to wannan malamai sun yi magana akan shi cewa shin in kai istithna'i kace illa shin kana ƙara kawo illa waɗansu malamai suka ce ba a yi wasu suka ce a ana iya yi to dalilin su wannan kissa ta annabi lut wato ma'ana ta annabi ibrahim da annabi lut ta zo cikin suratul hijr da Allah subhanahu wataala ce qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lut a cikin suratul zariyat da yace qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin nan kuma illa ala lut inna la munajjuhum ajma'in kaga sun ka ce an tura su zuwa ga mutane masu laifi an gane ku mutanen annabi lutu kenan illa ala lutin banda mutanen annabi lutu an gane ko sun kace inna lamu najjuhum ajma'in za mu tsiratar da su gaba ɗaya sannan sun kace illa ra'atahu banda matarsa kaga illa ala lutin kuma aka dawo aka sake yin istithna'i an kace illa ra'atahu kenan yajuzu listithna min alistithna waɗanda suka so yadda ba suka ce a'a ita illa ta biyu bi ma'ana lakin imra'atahu qaddarna innaha la min al-ghabirin haka suka ce amma dai abin da fitowa zahiri ana iya yin istithna'i a cikin istithna'i wadda ka'ida ce cikin shari'a kuma ka'ida ce cikin wato lugha ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan sannan wannan yake nuna cewa ashe iyalin mutum suna daga cikin matan mutum tana daga cikin iyalinsa domin da ba matan annaba ba sa cikin iyalansu da ba za a yi istisna'in su ba kaga annabi lutu haka aka haka aka ce masa illa mar'atahu bayan an ce illa ala lutin sannan an ka ce illa mar'atahu wannan ya nuna cewa tana daga ciki sannan kuma idan muka duba za qur'ani yana fadar iyalan annabawa matan su suna daga cikin iyalan su qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait shi yasa yan shi suke ta kokarin su fitar da matan manzo sallallahu alaihi wa sallam su kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi yasa Hassan da Husaini da Aliyu da Fatima cikin wato alkisa hadithul kisa da suke cewa hadisin bargo kenan wanda yayi bayanin bargo wai yake cewa ummu salama ta ce tana da cikin ahlul bait ce innaki ala khairin ke kina akan alkhairi amma ba ta daga cikin ahlul bait ba haka ake nufi ba su dama suna cikin ahlul bait kenan suna cikin alkhairi ba wai sai an kawo su ba waɗannan kuma sashen ahlul bait ne waɗanda ake zanci cewa abin nan kuma kisa da suke kawo cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita mubaya'a ya fita ne da Aliyu da abin nan da da Husaini da sauransu bai hita da matansa ba a'a wannan ya fita ne da sashen ahlul baiti da anka ce faqul ta'ala na du'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum ba ana nufin duk kristocin sai sun kawo matansu ba su kira sashen a zo ayi addu'a sashen ya wakilci sashi ina fatan ana fahimta ta wasu ma sun ce a sarkin ma na cewa za a fita in wajen mu ba halakin busu inganta ba amma dai a takaice dai ma'ana fitar ba wai cewa Allah ya ce a kira ba ya kamata mu bambanta ita mu ba hala Allah ya ce a yi ta shin amma manzo Allah sallama ya kire su su kira abin nan har ya fita da Aliyu da kaza da kaza wasu na ganin ma ba a fita din ba kenan cewa ma an fita da Aliyu din da Fatima da Hassan da Husaini ma wannan kissa ce wadda bata inganta ba kenan ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da irin waɗannan akidu da ake kokarin wato tsakanowa a kada su cikin aƙidodi a ɓata wato aƙida ta ahli sunna wal jama'a Allah kai muna tsari da munanan aƙidu Allah kai muna kariya daga banmu da mu da bayan mu gaba ɗaya har ranar da zamu haɗu da kai mas'ala ina ganin ta wato kafin ta ƙarshe har yanzu dai yan uwa su yi haƙuri abin da ya kamata mu ƙara shine inda Allah subhanahu wataala ya ce a cikin suratu Hud da mala'iku suka ce ma annabi Lut ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl duk akwai qira'a fasri bi ahlika an gane ko nafi' da Abu Ja'far da Ibn Kathir sun karanta fasri bi ahlika domin sara yasri yayi tafiya da daddare asra wato yusri kuma yayi tafiya da daddare duk dai suna iya daukan ma'ana guda fa asri kuma asra yayi tafiya da shi da daddare subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram almuhimmu dai duk qira'o'in suna bada ma'ana guda anan ma'ana ɗai kenan fa asri bi ahlika ka tafi bi qit'in min al-layli a cikin wani yanki na dare illa imra'ataka an gane ko imamu ibnu kathir da abu amr ibnu al-ala sun karanta illa imra'atuka to an ce illa imra'ataka ita an fitar da ita ba ta daga cikin wanda za a tafiya da su to amma an ka ce illa imra'atuka banda matarka to yanzu kaka za a yi nan sai zama to kamar matsayin badalina matsayin kamar ma ta fita ina fata an fice ni tunda an yi mata dhamma to nan ne waɗansu ke kawo iskali su ce to yaya an kai aka ce abin nan to waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi illam ra'ataka in mun ɗauki qira'ata istithna'i an kore ana nufin wato banda matarka ba za ta fita ba to amma qira'a ta ce illam ra'ataka illam ra'atuka badali na kamar ta fita din an gane ko sai dai hukuncin na fita abba ya shafe ta ba sai aka ce a'a ta fita amma daga baya ta dawo wasu kuma malamai suka ce a'a ta fita amma tunda halakar ita za a yi za ta dawo to ta fita din ne amma daga baya sai ta dawo sai zaman to fitar ta kama ma ba fita ba ce ya kamata mu fahimci wannan sannan waɗansu suka ce malamai suka ce a'a wala yaltafitu minkum ahadun ba wanda zai waiwayo illam ra'atak ko illam ra'atuk ba wanda zai waiwayo ko mun ce badalina ko istithna'i ne ita za ta waiwaya kuma ita kai za ta halaka kenan baya komawa zuwa ga fa asri bi ahlika ka fita fitatta daban waiwayowar ta daban ta fita amma ba wanda zai waiwaya sai ita ta waiwaya kuma ta halaka wannan ya kamata ɗaliban ilimi mu fahimci irin waɗannan matsaloli sai matsala ta ƙarshe da yake lokacin mu yana tafiya kwarai da gaske shine cewa akwai abin da ake kira albalagatul qur'aniyya balaga ta alqur'ani wato qur'ani shine ƙarshen balaga ba wata balaga wadda za a kai za a yi irin ta Allah subhanahu wa ta'ala don waman asdaqu min Allah haditha sannan waman asdaqu min Allah qila ba wanda yafi Allah gaskiyar zance kuma ba wanda yafi Allah iya sanin zance wato akwai abin da ake kira wato balaga ta kalimat zaka iske kalmar da duk Qur'ani ya dora a wani wuri akwai hikimar da tassa Al-Qur'ani ya dora wannan kalma a wannan wuri shine cewa idan muka duba zamu ga Qur'ani in yace kalma ta imra'a kalma ce da tana nuna matar matar mutum an gani ko an kace kuma zauju zaujatu hudu da Qur'ani bai taba amfani da kalma ta zaujatu ba sai da ce zauju zauju amma malaman fiqh sun kace muna iya cewa zauja saboda wajen rabon gado a san namiji ne ya mutu ko mace ina fata an fahimci ni kuma malaman lokaci suka ce a'a mu muna son a ce zauja saboda a bambanta kuma ya zo ma cikin hadisi cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadan sun ganshi ɗaya daga cikin matansa ta kai masa ziyara yana itikafi ko kuma ɗaya daga cikin matansa suna tare sai suka yi kokarin su yi gudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha zawjati ya kira su ya ce ala rislikuma ku tafi a hankali innaha zawjati matata ce kenan kaga dan kare shubha suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba za mu tumce ka ba ya ce a'a ina tsoron shedan yana shedan yana gudana cikin jikin dan adam kamar da jini yake gudana kenan yazo ya samu su shubha kan an ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wata mata su yada haka su halaka shi yasa wani shi kullum abin da yake fata yaji an ce wani malami an kama shi ya da wata mata shi shi ji dadi kenan zina ta halatta gare su su ma su can su yi ta zina su ko ko a ce an kama mallan an ba shi kuɗin ajiya mallami ya taba sai ji daɗi kenan malam ya ci kuɗi kenan ya halatta kowa ya ci kuɗi to in malam ya ci kuɗi ya ce ma haramun ne kai ka ci kuɗi ya halatta kai ka ci kuɗi in an kama wani malami da wata mace wa ya gaya maka zina zina Allah ne ya haramta ta ko malami ne ko ba malami ba cin dukiyar mutane Allah ne ya haramta shi ko malami ne ko ba malami ba kawai ka dage ka bi Allah don in Allah ya ce ka shiga aljanna ba ka ce Allah ban ga malam wani cikin aljanna ba da haka wannan usulubi ne na bata lokaci game da rayuwar dan adam almuhimmu cikin wannan hadisi ne yace innaha zaujati matata ce amma qur'ani dukkan sa gaba ɗaya bai taba amfani da kalmata zauja ba sai da yace zauju wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal janna to sai malamai suka ce to shi larabci mafi fasaha a ce zauju matar mutum ko zauju miji shine larabci mafi fasaha domin shine na alqur'ani amma kuma yana daga cikin fasaha in kace zaujati babu matsala dan yazo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da sauran kuma baitutuka na larabawa da suke kawowa to wannan na farko kenan muna zancen balaga ne ta kalima sannan wani lokacin kalima ta zauju tana nufin nau'i fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta ana nufin anwa'an min nabatin shatta nau'uka na wato tsiro sannan kalima ta zauju wani lokacin tana nufin abu biyu miji da mata in ce homa zaujun su ma'auratan juna ne kenan nan kalima ta zauju ba tana nufin guda ne amma auratan ɗaya ba a'a dukkan su kenan da kyau ka fahimci wani lokacin tana nufin zauju miji zauju mata zauju nau'i zauju ma'aurata biyu yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to a nan malaman da suke bayani kan balaga ta alkur'ani sai suke cewa duk in ka ji qur'ani yayi amfani da kalma ta imra'a tun da yake kalma ta imra'a tana nufin matar mutum zaujuhu kuma matarsa an gane ko duk da yake ba'al wani lokaci tana cewa tana nufin miji an gane ko amma an ka ce zauju yana nufin matar mutum ko kuma zauju mijin mata ko kuma mata to anan sai malamai suke cewa ta balaga ta alkur'ani shine cewa ya an ka ce zauju duk in ka ji Qur'ani ya amfani da kalma ta zauju zauju tun mun ce bai amfani da kalma ta zauja ba to ana nufin akwai dacewa tsakanin mata da miji kaga nan da Allah subhanahu wataala ya ce wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna kaga annabi adamu da hawwa sun dace dan mutane wanda da aqida ɗaya suna akan aqida ɗaya amma suka ce in ka ji Qur'ani ya amfani da kalma ta imra'a duk da yake kalma ta imra'a ita mufradun ne amma la jam'a lahu min lafzihi ba ta da jam'i daga cikin lafazinta mace in an kace mata imra'a mata biyu sai a ce imra'atani farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada mata da dama ba a ce imra'at sai dai a ce an-nisa'u kina sai ya zamanto wato mufrad la jam'a lahu min lafzihi shi ko an-nisa'u jam'i ne la mufrad lahu min lafzihi shi ko wancan imra'a mufrad ne la jam'a lahu min lafzihi shi ko an-nisa'u jam'un ne la mufrad lahu min lafzihi ma'ana in mun ce mufrad kalma ce wadda tana da mufrad amma cikin ɗaiɗaikun haruffanta ba ta da jam'i shi ko annisa'u jam'i ne cikin ɗaiɗaikun haruffan shi bai da jam'i domin annisa'u sai a ce mata amma ba a cewa annisa'ani ko annisa'atu ko ko annisa'u mace babu shi a larabci sai dai in kirkiro shi mutum zai yi to anan sai suka ce in ka ji qur'ani ya ce imra'atu akwai matsala shi yasa kaga Allah ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga imra'ata nuhin da imra'ata lut waɗannan ba musulmai bane kana ta tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma sai suka yaudare su ba yaudara ta zina ba suka yaudare su suna nuna musu suna tare da su ta fuskar addini amma ba tare da su suke ba sai ce imra'a imra'a kaga sai wajen fir'auna yace wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'atu fir'auna imra'atu fir'auna fir'auna musulmi fir'auna kafiri ne ma babban kafiri oga ne na garicin manya-manyan ogogin kafirci amma ba ta samu mu'mina ce kaga sai ce imra'ata fir'aun haka Abu Lahab da yake kafiri matarsa kafira sai ce wa imra'atuhu hammalatal hatab ko tul hatab a wata qira'a kaga imra'atuhu domin nan ana zance mace kafira ce Annabi Yusuf wannan mata da ta neme shi qalat imra'atul aziz al'ana hasasal haqq matar sarki saboda akwai matsala tana shawar Annabi Yusuf tana son ta bar wato mijinta kenan to dai in ka ji Qur'ani ya ce imra'a imra'a imra'a in ka bincika akwai matsala Zakariya sai ce wa kana timra'ati aqiran a cikin Ali Imran ya ce wa mar'ati aqir mata ta ba ta haihuwa bakarariya ce domin bai ce aqiratun ba don nan aqir wato kalma ce da mata ɗaya ake amfani da ita kamar ha'idu ne ba a cewa ha'idu ba dole bane don namiji baya haila aqir bakarariya ce ba ta haifuwa don nan ba a buƙatar wannan kalma sai an yi amfani da ita ga da namiji da mace duka aqir ne ake cewa ina fata ana fahimta ta kamar ha'id kamar hamil mace mai ciki domin ba a cewa hamilatun ba dole bane sai an kawo ta'un sai dai in hamil ne yana dauke da wani abu wanda yake a hannu ko a kai to ana iya cewa hamilatun don nan a bambanta tun da namiji na dauka kaya ga kai mace na dauka kaya aka namiji na dauka abu da hannu mace tana dauka amma in dai hamil ne na ciki to shikenan ba a buƙatar ba a buƙatar sai an kawo ta'un kawai sai a ce imra'atun hamil mace wadda take tana da ciki ina fata an fahimta ana fahimta ta don a bambanta an gane ko to anan dai namiji baya ɗauka ciki ko da waɗanda ƴan lesbian da ƴan luwaɗi sun san namiji baya ɗauka ciki sai dai a je a yi ta luwaɗi da mutum har dubu rashin ta saki ya mutu ya halaka amma da za a yi luwaɗi da shi shekara dubu ɗari ko ma shekara biliyan ma malala gashin ga rago kamar yadda suke cewa wato ba yadda za a yi namiji ya ɗauki ciki don haka nan ba a buƙatar sai an kawo ta'un to almuhimmu dai zakariya ce wa mar'ati akir matar shi ta kasance akir ba ta haihuwa a can cikin suratu maryam sai ce wa kana timra'ati akir ashe tun can da ta kasance ba hakan ga ba wai farko farkon rayuwarta ba wai tsakiyar rayuwarta bane abin ya same ta inji Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yace wannan shine bambancin tsakanin abin da yazo a cikin suratu Ali Imran da cikin suratu suratu Maryam don ya ce wa mar'ati akir bakarariya ce amma cikin suratu Maryam sai ya faɗa wa kana timra'ati akir ta kasance ma haka ba ta haihuwa tun kuruciyarta dan dalibin ilimi ya fahimci menene hikimar wato lafuzacin alkur'ani to kaga nan yace imra'a imra'a mata mata akwai matsala zakariya yana haihuwa ita ba ta haihuwa kaga sai ce imra'a amma malaman balaga ta alkur'ani suka ce lokacin ta samu lafiya sai Allah ya ce wa zakariya idna da rabbahu رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ستي وأصلحنا له زوجة سيمك إنغان تامسا ما تسنن دي زمن تتانا وتنا هو ستي زوجة ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci irin waɗannan matsaloli na balaga ta alƙur'ani wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 534 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace wa laqad kadzaba ashabul hijr mursalin mutane hijr samudawa kinan sun ƙaryata al-mursalin manzanni wato wannan kunci da suke ciki kamar an ce kunci ba irin kunci na rayuwa ba kunci kamar ana iya cewa rafi ko kuma wani yanki ne da ake rayuwa a cikin shi Al-Hijr sura suratul Hijr aya ta 80 yace wa ashabul hijri su waɗanda ake kira ashabul hijr ma abuta bilad hijr yanki na hijr qaumu salih sune mutanen salih wal hijru yace shi ko hijir ismu wadihim suna ne na rafin da suke ciki au madinatihim ko ko garin da suke ciki al ikhtilafil qawlani akan sabani ne maganganun malamai to babu matsala gari ne wanda a kusan rafi sai a ce rafi sai a ce garin duk meye matsala ko mu ce garuruwan da ke kusan wannan rafin duk babu matsala wa qaumu salihin su ko mutanen annabi salih lam yursal ilaihim غير صالح بأتورا مصبا وانا النبي صالح فكيف يكذبون المرسلين يا ذا يأتي سن قرية منزني malam ya ce to ga amsa kulna za mu ce man kazzaba rasulan wahidan duk wanda ya karyatar da manzo guda faka annama kazzabal kull kamar ya karyatar da dukkanin manzanni na li anna kullar rusuli domin dukkan annabawa muttafiquna fi da'watin nas sun yi ittifaqi wato magana su tazo dai a cikin da'awar mutane ila tauhidillahi ta'ala zuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala kina idan ka kadaita annabi daya kuma ka kadaita annabawa ne shi yasa Allah ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ba mu bambantawa ta fuskar tauhidi dole na mu imani da su amma wannan farala kuma ta Allah ce Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ina fata an fahimce ni da wannan ne za gane hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ka afifita shi akan wani annabi nan wajen tawadu'i ne koko dan kai ya kai abin zuwa ga rigima a rinka shiga annabi kaza fi kaza a ba daina aiki shi ko aikin shi ne ake bukata an gane ko ga mutane ba rikici ba kan zancen annabi wani yafi wani domin Allah ne fifita su da qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to wannan kenan to kuma cikin qur'ani wannan yana da yawa Allah subhanahu wataala ya faɗi ma wannan ga adawa Allah ya ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah an gane ko adawa ma waɗanda suke mutanen annabi hud Allah ya ce sun yi musun ayoyin ubangijin su wa asaw rusulahu sun saba ma manzannin sa to kaga an ce sun saba ma manzanni kaga ai manzo guda ne aka tura musu kuma wannan gi zaka iske yana mai ma a cikin suratu ash-shu'ara Allah ya ce kazzabat qaumun nuhin mursalin mutanen annabi Nuhu sun karyatar da annabawa idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun lokacin da dan uwansu Nuhu ya ce musu kaga bai hudu annabi bayan annabi Nuhu waɗansu malamai suka ce to nan saboda da'awa annabi Nuhu ta shafi dukkan annabawa da waɗanda suka gabace shi da waɗanda za su zo bayan shi sai an ce sun karyatar da annabawa wasu malamai suka ce a'a da an ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin saboda gaban annabi Nuhu akwai annabi Adam to shi annabi Adamu babu sabani kan cewa annabi ne domin an ce nabiyyun mukallam kamar yadda cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa wasallam amma shi annabi adamu manzo ne ko ba manzo ba zance mafi inganci malamai suka ce manzo ne domin manzo shine wanda an ka ba shari'a sabuwa an ka ba shi shari'a sabuwa to ai annabi adamu ka hawa'u ta yi aiki da abin da shi ya zo da shi sauran zuriyar shi sun yi aiki kafin annabi nuhu ya zo to ka ga shari'a shi ba wani annabi gabansa balle a ce ya yi aiki da shari'a wani annabi kenan zance mafi inganci annabi adamu shi ma manzo ne to amma kuma shin kasancewar sa manzo an gane ko to me yasa zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam mutane ran tashar kiyama za su ce man nuhu anta awwalur rusuli kai kane farkon manzanni sai an kace nan awwaliya ce muqayyada anta awwalur rusuli ba'da zuhuri shirki kai ne farkon annabawa bayan shirka ta bayyana to kenan da an kace walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma kuma an kace fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kai hakuri kamar yadda ulul azmi na rusuli suka yi hakuri sai aka ce to na annabi adamu bai shiga ba don shi annabi ne ba rasulu bane a wajen wadansu wasu malamai suka ce a shi rasulun ne amma bai shiga cikin ulul azmi minar rusuli an gane ko suka ce ko koda ya shiga cikin rusulu to ai Allah ya ce kama sabara ulul azmi shi ko can an ce walaqad ahidna ila adamu min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma kidan bai shiga daga cikin su ko da ma an ce daga cikin ar-rusul to kenan bai shi ba ulul azmi domin an ce walam najid lahu azma kuma in mun dauke shi ma nabiyun ne kaga an fitar da shi ma cikin rusul shi ba ma manzo bane balle a sashi amma dai zance mafi inganci shi manzo ne domin waɗanda suka rayu bayan shi karni goma sun yi aiki ne da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi to wannan shine kan karkashin wannan mas'ala to kaga an kace kazzabat qaumun nuhil mursalin ko da mun dauki cewa annabawa domin annabi adamu ya gabace shi ga annabi nuhu na biyu kuma jam'i shi na farawa ne daga biyu kenan an ce sun karatar da annaba sun karatar da annabi nuhu sun karatar da annabi adamu ko akan haka musanna yana daukar jam'i a cikin wato wasu halaye na alqur'ani Allah ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in kun karkata zukatanku sun karkata kaga ana magana ne da mutum biyu matan manzo sallallahu alaihi wa sallam Hafsa da Aisha radiyallahu anhun anhuma anhunna wa anhuma wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin sai an ce qulubukuma zukatan ku ba a ce kalba kuma ba to ka gani ne yanzu musanna yana idan kuwa da ma'ana ta jam'i wa aqimi salata tarafayin nahari ka tsaye da sallah sassa biyu na yini yini yana da sashe biyu farko da ƙarshe amma cikin taha sai ce wa atrafan nahari da sassa na yini to ai sashe nawa gare shi kaga sashe biyu ne amma sai kira shi atraf wanda mas'ala ce usuliya malamai usulul fiqh suna wato eh tattaunawa akan ta to kenan ko da mun dauki cewa annabi adam manzo ne annabi nuhu manzo ne ana iya cewa kazzabat qaumu nuhin al mursalin sun karatar da annabawa kenan mutum biyu daga nan jam'i ya fara ko kuma ce sun karatar da annabawa in mun ce annabi adamu ba manzo bane kenan sun karatar da dukkan sakon da annabawa da manzanni suka zo da shi ko kuma mu ce a'a sun karatar da annabawa domin duk wanda ya karatar da annabi nuhu ya karatar da dukkan annabawa magana ta riga ta kare to haka kazzabat adun mursalin adawa sun karitar da annabawa domin kafin annabi hudu akwai annabawa da yawa kaga nan babu iskali bayan su kuma annabawa za su zo su ma duk sun karyata su kazzabat samudul mursalin samudawa sun karitar da annabawa kafin annabin su salih akwai annabawa da dama kuma bayan shi annabawa da za su zo jam'i ya tabbata kazzabat qaumul lutil mursalin mutanen annabi lutu sun karitar da annabawa annabawan da suka gabace su da kuma ma waɗanda suka rayu tare da annabi lutu kin tunda annabi ibrahim ya rayu tare da annabi lut da waɗanda kuma za su zo bayan su haka dai qur'ani kazzaba ashabul aikatil mursalin mutanen Madiyana kenan su ne ashabul aika sun karyatar da manzanni ana nufin sun karyatar da annabin su wanda ya karyatar da annabi guda ya karyatar da annabawa gaba daya ya kamata mu fahimci uslubi na alqur'ani irin yadda yake tafiya yan uwa musulmi wannan shi ne abinda zan iya cewa a ƙarƙashin wannan mas'ala sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 535 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala huna ya akai Allah yace fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanas'alannahum wallahi zamu tambaye su ajma'in gaba dai amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa suratul hijr aya ta 92 da aya ta 93 kaga na Allah ya rantsuwa da kansa dan babu wani abu saman ubangiji balle a ce Allah ya rantsuwa da shi sai ya rantsi da kansa shine karshen in kuma ya rantsi da halittunsa dan saboda ya nuna muku hikimar da ke ciki idan aka ce Allah ya rantsi da wani abu kaga karami ne ba wanda zai iya halitta wannan abin akwai kuma hikimar da ta sa Allah ya rantsuwa da wannan abin amma kai ba za ka yi rantsuwa da kowa ba sai da Allah Allah ya rantsi da ran manzo ce la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun ya rantsi da rayuwarsa to amma mu ba za mu rantsi da rayuwar manzo ba domin rayuwar manzo halitta ce wasu sun ce a wannan usulubi laraba suna amfani da shi a ce la amri la amri la amri amma malamai suka ce a a wannan ko ya zama to mansuhi ko kuma a bar shi asalin shi an shafe rabbu ne la rabbu amri la rabbi amri ne na rantsi da ubangijin da halicci rayuwata ubangijin rayuwata to amma tunda akwai shubha sai ka bar shi Allah shi yana da izinin ya rantsi da abin da yake so amma man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rantse da Allah ko ya shiru kenan kaga wanga shine karara sai ka wato dauke shi to amma shi Allah yana da mai rantse da duk abin da yake so kun ba mai azama Allah doka la yusalu amma yaf'alu hum wa hum yusaluna to nan dai Allah ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da zatin sai ce lanas'alanhum ajma'in za mu tambaye su gaba ɗaya amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa suratul hijr aya ta 92 da aya ta 93 wa qala fi suratul rahman Allah yace a cikin suratul rahman fa yawma idhin wannan rana domiri shi na koma nan tarwidi shi na koma zuwa ga aljumalu sabiqa dan Allah ce fa idan shaqqati samau fa kanat wardatan kaddihan kenan lokacin da sama za ta kasance za ta tsatsage fa kanat za ta kasance wardatan kaddihan za ta yi ja an gane ko kaddihan kamar wato fata wadda aka je me take nan an gane ko to fa yawma idin wannan rana kenan yawma in shaqqati samau fa kanat wardatan kaddihan shine sai anka kawo tanwini falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun ay wa antum hina balagatin nafsul hulqum balagatil hulqum kenan to fa yawma idin a wannan rana ranar da sama ta tsage la yusalu an dhanbihi ba wanda za a tambaya laifinsa in sun ko dan adam ne wala janun koko aljani to kaga nan Allah ce sai ya tambayi mutane gaba ɗaya tashin alkiyama nan kuma ya ce ba za a tambayi dan adam ba wato laifinsa ko mutum ko aljani malai ce kulna zamu ce aljawabu anhu amsa min wajhaini akwai amsa guda biyu ta fuska guda biyu malam yace ahaduhu ahaduhu ma na farko qad zakarnahu mun ambace shi fi misli hadha su'al a cikin wannan su'al fi surati hud a cikin surati hud to kaga malam bai faɗi abin nan ba da yace ya faɗe shi a ina ya faɗe shi a cikin surati hud sai ka koma kenan cikin wannan littafi a cikin surati hud sai kaga inda ba da amsa والثاني أبو نبي أن المراد هنا أمسى أنهم يسألون سؤال توبيخ ذا تنبيه تنبيه تزرقي أنغاني كو وهو سؤال su'alu shine tambaya in baka san shi ba lima fa'altum don bi kun ka aikata ya an ka ce don bi ka aikata kamar ana zargin ka ne daga abin da ka aikata wal muradu yace summa innahum sannan kuma innahum su la yusaluna ba za a tambaye su ba an gane ko yus'aluna kenan bayan an tambaye su dan mi kuka aikata thumma innahum la yus'aluna sannan ba za a tambaye su ba su'al isti'lamin tambaya ta neman sani shine isti'lam daga alima shay'u ista'lama ya nemi sani wa istikhbarin da neman labari ba za a tambaye su ba ta neman sani ko neman sani nan istikhbar daga alkhabar ne neman sani Allah ba zai tambaye su ba dan bai sani ba mara yace wa huwa su'al shine irin tambaya hal fa'altum shin kun aikata kenan su'alu tawbih wa taqri su'al na zargi da muzantawa da munanawa lima fa'altum me yasa ka aikata amma su'alu isti'lam su'alu istikhbar shine a ce hal fa'altum shin kun aikata Allah ba zai tambaya ba don yin neman sani an gane ko zai yi tambaya ce tambaya ta masani don saboda muzantawa ko don saboda wasu dalilai ta haka zaka iya fahimtar irin wannan ka je ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalin za mu tambayi an gane waɗanda mun ka tura zuwa gare su kuma za mu tambayi manzanni to kaga wannan duk da za a yi tambaya amma da an ka ce la yusalu an zambe malam yace au yuqalu wata amsa da malamai suka bayar suka ce inna fi yawmil qiyamati mawaqif ranar tashin alkiyama akwai wuraren tsayuwa daban-daban jau'i ne na mawqif fa fi ba'dha yus'alun waɗansu wuraren za a tambaye su wa fi ba'dha la yus'alun waɗansu wuraren ba za a tambaye su ba domin dama kiyama rana guda ce da gare ta babu wata rana ranar da mun ka sani da watan duka an dauke su babu zance ayi lissafi da su fa idza bariqa al-basar basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar za a rana da wata to ranar da wata za a haɗe su za a waɗansu malamai su ce za a jefa su cikin wutar jahannama su zama makamashin wutar jahannama to kaga daga wannan lokacin babu rana babu wata balle a lissafa to shi yasa duk cikin wannan yinin wani wuri sai a tambaye su wani wuri ba za a tambaye su ba an gane ko kenan wani lokaci a tambaye su wani lokacin ba za a tambaye su ba domin an tambaye su wani wuri yana tare da lokaci in an tam- ba a tambaye su wani wuri ba shi na tare da lokaci shi ne abinda waɗansu malamai suka ba da wato amsa cewa wani wuri za a tambaye su wani wurin ba za a tambaye su ba waɗansu malamai suka ce a'a da Allah ce fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi ba wanda za a tambaya zunubinsa kenan aikin alkhairi ne za a tambaya amma ba za a tambayi ba ba za a tambayi zunubi ba don ya ce la yusalu an dhanbihi insun wala jan to amma da Allah ya ce la nas'alannahum ajma'in za mu tambaye su gaba ɗaya ya nuna dukkan mutane za a tambaye su kuma amma kanu ya'malun anil ladhi kanu ya'malun akan abin da sun kasance suna aikatawa shi ko alladhi kanu ya'maluna yana ɗaukar alkhairi yana ɗaukar sharri sai dai in sun ce sun yi taksisi ne da wannan su ce tuna amma kanu ya'maluna an ce duk abin da an ka aikata amma ana nufin sashi don ya ce fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan amma zancen da malamai suka firin jaisuwa shine nan za a ba za a tambaye su ba tambaya tami ta neman sani ko ta al- na abin da sun ka aikata na alkhairi ko na sharri amma za a tambaya irin tambaya ta taqriya kamar yadda za a tambayi wato wanda an ka kashe yara da an kasance ana turbudewa ko kuma eh, eh, Allah ce wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat yan mata waɗanda aka turbudewa da ransu suna eh, zamanin jahiliya za su tambaya me yasa aka kashe su kuma kamar yadda zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya kashe wani mutum mutumin zai ci kwalan wannan mutumin ya zo har gaban Allah ya ce Allah ka tambayi wani mi nayi mishi ya kashe ni kaga wannan ita ma tambaya ce ta wato zargi dan haka dai tambaya tana ɗaukan ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai fiye da ma'ana goma sha biyar ya kamata ɗalibin ilimi ya san ma'ana ko nawa take ɗauka to kai baka sani ba kawai ka zo ka ɗauki ma'ana guda ka bata ka tafi kana mai an ce sa'ala ya tambaya an gane ko kuma istifham shi na da adawat akwai asma akwai asma'ul istifham akwai kuma wato huruful istifham ko ana kiransu adawatul istifham gaba ɗaya abubuwan da su ake tambaya wani lokaci tambaya sai ta zo don tabbatar suwa ba irin yadda ka sani ba annabi Musa da Fir'auna suna tattaunawa Fir'auna yace alam nu rabbika fina walidan ba mu muka rene ka batun kana karami a shi annabi Musa ba ya san Fir'auna ya rene shi ba shi ma Fir'auna ai ya san haka dan haka ba tambaya ce ta neman sani tambaya ce ta a tabbatar ma annabi Musa wannan akwai lokacin da tambaya za ta zakkuwa don walakantar da wanda ya tambayar yau mai yuda'una ila nari jahan- jahannama da'a hadhihi naru lati kuntum biha tukadhibun afa sihirun hadha am antum la tubsiruna za a ce mai yan wuta shin yanzu wannan sihiri ne ga wutar gaban su- gaban su suna gani ko ko dai ba ku gani ne shin wagga tambaya ce ta neman sani a'a tambaya ce ta wulakantar da su tambaya tana iya zakkuwa don alfahari da nuna isa da tinqahu Allah subhanahu wataala ce wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kaji fir'auna ya ce wa Allah ya ce wa nada fir'aunu fi qaumi fir'auna ya kira cikin mutanensa bai ce wa nada qaumahu ba a'a nan kira ne cikin mutanensa dan a zo ana son ai wani abin ban mamaki qala ya qaum fir'auna ya ce ya ku mutane na alaysa li mulku misra ashe mulkin misra ba a hannuna yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan koramu suna gudana karkashi na an ce ya ja dam dam na ruwa dan ya nuna isassa ta mulki ya ce kai afala tubsiru shin ba kwa gani ai fir'auna ba yana tambaya bane mutane shi ko ba sa gani ne a'a tambaya ce ta nuna tinkahu kuma Allah malamai malaman ilmin munasaba suka ce haka Allah ya nuna mu fir'auna shi ba kowa bane da ruwan da ya tinkahu da su aka halakar da shi an gane ko yayi tinkaho da ruwa afala tubsirun wa hadhihi al-anharu tajri min tahti to da kuma ruwan Allah ya kashe shi an gane ko fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yam sannan annabi Musa ya shiga cikin ruwa cikin ilmul munasabat inji malamai bai da karfin komai lokacin da aka kada shi bai san ma yana kusa ga halaka ba bai iya kare kansa Allah ya ce fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani amma da yake da karfin Allah ya shiga ya fita lafiya fir'auna kuma sai da ya shiga da karfin sa na karshe har da waɗanda ba sojojin sa ma kilan koko sojojin sa na waɗansu garuruwa sai da ya tattara su fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula'i lashirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun duk sai da tattara karfin sa ya harzuka al'ummar sa ya nuna masa ya nuna musu mulkin su da kuma hatsarin fitar bani Isra'ila da kabilanci da nuna jinsin su yafi na kowa amma ƙarshe da ya je shiga ruwa ran da yake jin yana da ƙarfi ran nan ne Allah ya nuna mishi shi ba kowa bane kaga annabi Musa ya shiga mai rauni bai iya kare kansa cikin ruwa Allah ya fitar da shi saboda ya fita da ƙarfin Allah shi ko Fir'auna ya tafi da ƙarfin sa ya je ya nutse ya halaka dan haka kullun kai fatan ka kasance tare da ƙarfin Allah kada ka damu da ce sai ka mayar maka kamar tani kace Allah ya mayar maka kamar tani Allah ya isan maka akan waɗanda suka zalunce ka ko kuma ka yafe musu eh, ko kuma ka nemi kariya Allah ka nemi taimakon Allah ba kai ne kake son ka mai da martani ba don ba za ka iya mai da martani ba irin martani na Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwa musulmi suratul hijr ta kare a cikin waɗannan littattafai guda biyu kuma lokaci shi ma ya karato insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna da rai ya ba mu iko za mu zo mu dora akan abin da inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته